الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake haduwa a cikin wannan safiya ta litinin tara ga watan sha ɗaya watan zulka'ida hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai a yau za mu fara karatun littafin addurratul mubiyya fi aqdi ahlil firqatil marbiyya wadda ita aka fi sani da al'aqidatus safariniyya wanda wato mawallafinta abu abdullah muhammad ibn ahmad as-safarini alhambali al-dimashqi ya rubuta cikakken sunansa muhammad ibn ahmad ibn salim ibn sulaiman an-nabilisi al-dimashqi wanda mutumin kasar sham ne siriya kenan an haife shi 1114 ya rasu 1189 wannan kasida ta shi ko aqida da ya rubuta littafi ne wanda yake da fa'idodi masu yawan gaske a cikin abin da ya shafi ilmul aqida ko mu ce ilmu usuluddin umuman duk da cewa akwai wasu mu'akhazat da wasu istidrakat da wasu ta'aqibat da malamai suka yi mishi wanda kuma al'insanu bashar la ya min khata dole ne ɗan adam ya fada cikin khata da zalal ko wasu abubuwa waɗanda yake kurakurai ne da ya yi su lafziya la an kasid an gane ku amma a matsala ta aƙida ba a ƙyale irin waɗannan kurakurai sai an yi gyara a kansu tare da kyautata zato ga shi malam da abin da maluma suka faɗa a kan shi na kasancewan shi ala aqidati as-salaf rahimahullahu ta'ala to littafin ya mai suna ad-durratul mudiyya fi aqdi ahli al-firqati al-mardiyya wato ad-durra ita ce a ce kamar diamond cikin ma'adanai mafiya tsada na cikin ruwa to diamond wanda yake mai haske dangane da aqida ta waɗanda suke ɓangare ne yardaddu su ne sunna wal jama'a to ya buɗe shi da muƙaddima za mu ji cewa akwai muƙaddima akwai khatima sannan akwai babuka guda shida kenan an haɗa babi takwas kenan sa'annan adadin baituttukan da ke ciki baiti 210 sannan a wato urjuza ce wato rajas ne ya yi bai ɗau wani bahar daga cikin buhur waɗanda suke masu wahala ba bai ɗau wata kafiya wadda zai lizumta makan shi lalle a kanta zai wato ƙulla ko shirya wannan nazin ba an fahimta ko to a wata nuskar zamu ga kawai ya fara da bismillahir rahmanir rahim sai an batan baituttuka a wata ainihin nuskar kuma zamu ga sun sa fasl faslun fil kalami ala rizq fasli da zai yi bayani akan abinda ya shafi arziki wato abinda Allah subhanahu wataala ya azurta bayinsa da shi to amma dai mukaddima shine abin da malam ya ambata cewa ya fara da ita kawai dai mukaddima ce an gane yanan wasu daga cikin nusakh ko matuba'at sun yi tasarrufi yace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alqadimil baqi musabbibil asbabi wal arzaqi حي حي عليم قادر موجود قامت به الأشياء والوجود دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى دليل 25 نعم وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر, في سبر ذاب النظم لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما فمنه, فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب كذاك خاتمة وسمتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية على اعتقاد على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي حبر الملا, حبر الملا فرد العلا الرباني رب الحجام حدج الشيباني فإنه إمام أهل الأثر فمن نحى منحاه فهو الأثر سقى ضريحا حله صوب الرضا والعفو والغفران ما نجم أضى وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة yace alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah alqadimil baqi ga daga baiti na farko an samu kure lianna Allah ta'ala laysa min asma'ihi alhusn alqadim to sai dai alqadim bi ma'na alawwal والأولى أن يقال ما قاله سبحانه وتعالى عن نفسه أن يسمى بما سمى به نفسه تعالى أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم ومسألة الأسماء والصفات مسألة توقيفية زامو جتشان قبشي لكن شافة هكا haka ba a sanya ma Allah suna sai dai a ambaci abin da ya ambaci kansa da shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi da shi haka al-qadim min haythu as-sama' min haythu as-sama' lam yathbut annahu min asma'illah subhanahu wa ta'ala wa min haythu al-ma'na la yakunu ma'nahu ka ma'na al-awwal tamaman domin al-qadim qad yasbiquhu al-hadath wanda ya ce daɗaɗɗe ne ila ya shekara tamanin aka ce mai daɗaɗɗe to shekara saba'in da biyar shekara saba'in da tara ai kaga sabo ne a lokacin shekara saba'in da suka wuce ɗan shekara tamanin yana yaro to shekara tamanin da ɗaya kaga adam ne ma babu shi shi ko Allah subhanahu wa ta'ala huwal awwalu alladhi laysa qablahu shay an fahimta ko wanda da yawan malamai kuma sun fada cikin wannan kuskuren da siffanta ko ambatan Allah da al-Qadim na cikin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wanda hatta a cikin al-Wasitiyya mun yi bayani aka at-Tahawi cikin Tahawiyyarsa Ibn Abdul Izz a cikin al-Urjuzatul Mi'iyya fi dhikri hali ashrafil bariyya yace alhamdulillahi al-Qadimil Bari thumma salatuhu ala al-Mukhtari to kaga kamar yanda a can muke canzawa gurin karantar da yara shi sai a ce alhamdulillahi alqadiril bari to anan ma da alqadir aka sa zai fi liyastaqima alwazn alhamdulillahi alqadimi to haka albaqi shi ma baya cikin sunayen Allah subhanahu wataala alhusna baya cikin sunayen Allah lakin ya tabbata sifa ce ta fuskar Allah cewa wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram kaga wasu ha abdul baqi suke sa madansu zaka ba a sa abdul baqi haka da ma'anar al-akhir yake ana kaga kenan yayi istibdalin al-awwal da al-qadim yayi istibdalin al-akhir da al-baqi wanda abin da ya dace a yi iltizami da abin da ya tabbata a nususu shari'a cikin abin da ya shafi al'asma'u wa sifat mun gane wannan ku da aka albaƙi wanda yake mai wanzuwa babu shakka in labari za ka bayar sai ka ce allah ta'ala baya ƙarewa baya ragewa baya wato ainihin rasuwa ba a taɓa lokacin da cewa babu shi amma cikin suna saboda ijma'in ahli sunna ba a sanya ma Allah wani suna wanda bai ambaci kanshi ko wato ta harshen annabin shi sallallahu alaihi wasallama da shi ba musabbibil asbabi wal arzaqi wanda shine yake sababta sabubba shi yake kasancewa yake kaddara abu ya kasance hakan nan yake sababta arziki da bayi suke samu hayyun hayyun alimun qadirun mawjud ubangiji subhanahu wa ta'ala rayayye ne mai ilimi ne mai iko ne maujudu samamme ne hada min babil khabari wa laysa min babil tasmiya li'annahu lam yathbut aidan min asma'ihi subhanahu wa ta'ala annahu mawjud lakin in labari zaka bayar mawjud ne saboda me ba zai yiwu ya zama hayyun ghairu mawjudin ba cewa hayyun ya wadatar daga me daga mawjud idan kalimatu mawjudun hadhihi muqhama muqhamatun an kutsata ne ko babu ita ma'anar za ta tafi daga Allah ta'ala rayayye ne wato ainihin Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum alimun gashinan gurare da dama wal alimul hakim qadirun Allah ta'ala mai iko ne qadirun wa qadir min asma'ihi subhanahu wa ta'ala ان الله قادر على ان ينزل ايه موجود شنو مكته مقحماني ليس من اسمائه الا ان المؤلف يعتذر ذا باش عذري واتو لانه ذكره من باب الاخبار وليس من باب التسميه قامت به الاشياء والوجود دكان ابوبوا يعني الموجودات دكانن halittu sun tsayo ne bihi yani bisababi ijadillahi subhanahu wata'ala laha saboda samar wadda Allah ya musu ne kuma suna tsaye ne da kulawar Allah subhanahu wata'ala ka'annahu akhadahu min ayatin qur'aniyya Allah ta'ala ce wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amri thumma idha da'akum da'watan min al-ardi idha antum takhrujun afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat kenan kowace rai kowace halitta mai motsi da mara motsi yana samuwa ne da kaddarawar Allah sa'annan yana rayuwa ne da kulawar Allah dan haka wato iqamatul ashiya'i bihi subhanahu wa ta'ala yaduru ala thalathi ma'ani ala thalathati ma'ani na farko ya kasance wato a iqamatuhum bi ijadi Allah ta'ala shi ya samar da su da ba dan shi ba da bai yi su da babu labarin su na farko kenan sannan na biyu al-imdad bi imdadihi yastamirru baqa'uhu da taimakon Allah subhanahu wata'ala ne halittun ke ci gaba da wanzuwa da ya ga dama ya rike numfashin da kake yi da sai ka mutu da ya ga dama ya rike ruwan da ke sabka ga shuka da sai ta mutu da ya ga dama sai ya hana komi ya motsa a cikin duniyan inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di imdadi kenan ko sannan na uku shine wato waɗannan abubuwan sun kasance suna samuwa ko kuma suna tsayuwa a duniya bi i'dadihi subhanahu wa ta'ala li masalihihim Allah shi yake shirya musu abin da ya dace da su ya halici dabbobi kuma ya tsara cikinsu akwai wanda ake hawa kansu cikinsu akwai waɗanda ake yanka akwai wanda ake sokewa a ci cikinsu akwai waɗanda ake noma da su akwai wanda walhaila walbighala walhamira litarkabuha wa zina wa ya khuluku ma la ta'alamu da haka Allah subhanahu wa ta'ala wato ainihin ya halicci waɗannan dabbobi misali faminha rakubuhum wa minha ya'kulun wani a hausa man shi wani a dabba tsirrai wani ai magani da shi wani a ci shi a matsayin abinci wani ai ice da shi wani ai kaza da shi wani ai gawayi da shi an fahimta ko shine zancen annabi Musa da ya ce ma Fir'auna cewa rabbi alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada Allah shine ya ba mu kowace halitta halittarta sa'annan ya shiryatar da halittar zuwa ga abin da zai amfane ta kaga bayan ijad da Allah ya mahalittu samar da su min al'adam da kuma imdadi da yake musu shine arrizqu wa idarati umurihim sa'annan akwai al'idad da ya shirya musu komi da amfaninsa hannu ga abin da za ka yi da shi baki ga abin da za ka yi da shi hanci ga abin da za in aka miƙo ma turare ai baka kara shi a kunne wannan ni'imar Allah ce baiwar Allah ce da ya maka shi yasa da Allah ya ga dama ya katse maka hankalin da ke control din waɗannan gabban zaka iya kara turare a kunne alamar ka zare kenan ko ba haka ba aka nuna ma hoton wani abu ba harshe zaka zaro ka ka lasa mushi ba ido zaka kara mushi aka zubo ma abinci ba a hanci zaka sa shi ba komi da aikin shi kuma wannan i'dadi ne na ubangiji subhanahu wataala to ne yana cikin ma'anar alhayyul qayyum domin alqayyum huwa alqa'imu bi nafsihi wal qa'imu ala umuri ghairi Allah ta'ala ke tsaye da lamarin sa ke tsaye da lamarin wanin sa a to daga cikin halittu an fahimta ko to shine sai ce qamat bihi al-ashiya wal wujud dalla ta'ala wujudihi al-hawadithu abubuwan da ke aukuwa da abubuwan da Allah ya halitta waɗanda suke kai kawo sun yi nuni akan samuwar Allah subhanahu wa ta'ala cewa akwai Allah akwai dalili sama'i sannan akwai dalili akali dalili na nassi da dalili na hankali to sai ya takaito da ambatan dalili na hankali akan samuwar ubangiji subhanahu wa ta'ala khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu samawati wal arda balla balla yu'minun to kaga cewa Allah ta'ala yace shin su kafiran nan am khuliqu min ghairi shay'in ko an halice su ba daga komi bane kawai sun tsanci kansu ne am humul khaliquna ko ko su suka halice ma kawunan nasu am khalaqu samawati wal arda to sama da ƙasa su waye su kaga wannan dalili na hankali ba wanda ya isa ya fito ya ce shi ya halicci sama ba wanda ya isa ya fito ya ce shi ya halicci dan shi duniya za ta fara karyata shi daga Allah kaɗai subhanahu wata'ala shi ya halitta to kaga wannan dalili na hankali ke amma akwai dalili na nassi nassosi akan Allah shi ya halitta walaqad khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن hatta kafirai ma an tambaye su sukan ce wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah sun yadda Allah ne ya halitta haka ya faɗi ɗaya daga cikin abubuwan da ake tabbatar da samuwar Allah ta karkashin su ne shine abubuwan da ke faru subhanahu a tsarki ya tabbata ga Allah fa huwal hakim shine mai hikima mai ajiye komi inda ya dace da shi alwarithu wanda shi ke gaje komi ma'ana kowa zai tafi ya bashi domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna nahnu narithu al-ardha wa man 'alayha wa ilayna yurja'un ya ce wa kunna nahnu al-warithin thumma salatu was-salamu sarmada sannan salati da aminci wanda yake tutur mai dorewa bayan kewa har abada ya tabbata 'ala an-nabiyil mustafa kanzil huda akan annabin nan zababben Allah wanda yake taska ta shirya duk wata shirya ta kasance wato ainihin daga gare shi ne inda shirya ce mai kubutarwa wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi aminci ya tabbata akan iyalan shi matan shi da ƴaƴan shi da ƴan uwan shi da suke akan turbashi wa sahbihi da sahabban shi da suka ɗaukaki addinin shi suka ainihin wato tallata shi al'aburar waɗanda suke masu biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'adini taqwa waɗanda suka kasance tushe ne na tsoron Allah ma'al asrari tare da ainihin wato sirrori da shari'a take ɗauke da shi na ma'anoni su ne ake koya daga gare su an ce ma'adanin abu shine asalinsa marji'insa wa ba'du bayan haka fa'alam anna kullal ilmi ka sani cewa lalle kowane ilimi kal far'i lit tauhidi fasma' nazmi to wannan ilimin fa kamar wani reshe ne na tauhidi ka saurari wannan nazumi nawa duk wani ilimi ma'ana mai amfani na shari'a ilmu tafsiri ilmu alhadith ilmu alfiqhi ilmu usul usul alfiqhi usul ad-din usul tafsir dukkan su ilimi ne da ke komawa zuwa ga tauhidi dan in babu tauhidi ba za su yi amfani ba da shi tauhidi asli ne wa ghayruhu far'un alayhi shi yasa Allah ya siffanta kalimatu tauhid da cewa wato ainihin kalimatun tayyiba asluha thabitun wa far'uha fis sama duk wani alkhairi da zaka koya kyankesar tauhidi ne domin in babu tauhidin ba za a samu wancan alkhairin ba zai zamanto ismun ne bila musamma an fahimta wa ba'du yace li annahu al-ilmu alladhi la yanbaghi li'aqilin li fahmihi lam yabtaghi domin ilimin tauhidi ilimi ne wanda ya kasance bai dace ga wanda yake da hankali a ce bai nemi fahimtar shi ba kaga wannan lamun za'ida ce li'aqilin li fahmihi lam yabtaghi la yanbaghi wato ainihin li'aqilin lam yabtaghi fahmahu ake ne sai ya kara lamun din nan wato li ziyada wa li tawkid bai dace ba a ce mai hankali bai nemi wannan ilimi ainihin wato na tauhidi ba shine yake nufi فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه ta'ala. wato daga cikin abin da zai koya a ilimin tauhidi sai ya san abin da yake wajibi cikin sunaye da sifofin Allah ya san abin da yake muhal ne mustahil ne a cikin abin da yake ba a danganta ma Allah da abin da yake ja'izi ne sifa ce ta ganin dama in Allah ta'ala ya ga dama yayi in ya ga dama yake a haƙƙin Allah subhanahu wata'ala alwajib fi haƙƙin ta'ala sukan kira shi allazim ko su kira shi alwajib almuhal shi suke kiran shi almamnu' ko almustahil shi kuma alja'iz shi suke kiran shi almumkin kenan duka suna ne babu la mushahata fi ta'rif kama yaqulun an gane ko amma abin da yake wajibi a haƙƙin Allah ta'ala shine ma la yutasawwaru adamuhu bin nisbati ilayhi subhanahu wa ta'ala abin da ba zai yiwu ba a ce an samu an rasa shi kamar yanzu alhaya al'ilm al'udura al'uwa duka sifofi ne waɗanda suke mi wajiba ga Allah subhanahu wa ta'ala ba zai taɓa yiwuwa ba a ce Allah bai da rayuwa subhanahu wa ta'ala ko a ce bai da ilimi subhana ko a ce bai da iko ko a ce bai da ƙarfi wannan ba zai yiwu a ce babu su ba da aka samu wasu dole kun gane ko to shine alwajib fi haqqihi subhana sannan na biyu shine almustahil shine ya kira almuhal abinda ba zai yi wa shine almamnu' ma la yutasawwaru wujudu kishiyar wancan abinda ba zai yi a yi tunanin samuwar shi ba bin nisbati ilayhi yanzu kamar mutuwa kamar kasawa kamar mantuwa kamar rauni kamar jahilci kamar gafala an fahimta ba zai yiwu ba a dangana ma Allah subhanahu wa ta'ala bi halin min al'ahwal sannan wato ainihin na uku shi ne a alja'iz shi ne almumkin ma jaza wujuduhu wa adamuhu ala haddin sawa abinda zai iya yiwuwa ya kasance zai iya yiwuwa bai kasance ba kawai ganin daman Allah ne yake yin shi kan nuzul matsala yanzu sakkowa da yake yi zuwa saman duniya kaga ba mamnu'i ne a gare shi ba kuma ba wajibi ba kawai ja'izi ne zai iya ya sako zai iya ya ki sakowa subhanahu wata'ala istiwa'in shi shi ma ba wajibi ne ba ba me ba mamnu'i bai dan bai da bukata zuwa ga al'arshin kawai ganin daman shi ne istawa ala al'arsh hakan nan halitta da yake ma wasu halittu da ya ga dama ba zai halicci kuda ba da ya ga dama ba zai yi ka ko ya yi ni ba amma kawai da yake ja'izi ne a haƙƙinsa an gane ai waɗannan dukkan su mutum zai tabbatar da su ya san su cikin ilimin tauhid wa sara min adati ahli ilmi an ya'tanu fi sabri dhabin nazmi ya kasance daga cikin al'adan ma'abota ilimi su kula an ya'tanu fi sabri da gurin bincike ko kuma lissafo waɗannan asabru shine al-iqtisa al-istiqsa bibiyan abutun daga farko har ƙarshen su to gurin yin bayani da zazzago bayani akan tauhidi al'ada ta ma'abota ilimi ne sukan yi kula da wannan fannin na ilmu tauhidi ta hanyar annazum ta hanyar waƙe abin da yake da azube yake duk da cewa littattafan aqida almansur ya fi yawa akan almanzur nasir wanda suke ba waƙe ba sun fi yawa akan wanda yake waƙe amma malamai sun yi ƙoƙarin waƙe masail na tauhidi da aqida sai yace shi yasa li'annahu yasahulu lil hifzi saboda shi waƙe yana sauƙaƙe har da kama ya roƙo lissam'i kamar yadda yake burge kunne yana wato mutum na jin daɗin sauraron shi wa ya shafi min zama kuma yana warkarwa daga ƙishin ruwa ta ilimi yana ilmantarwa ke amma a shifa'o min zama la ya tasu bil manzum bal al'imam ibn uthaymin rahimahullah ya ce annathiru ma ya fi warkarwa saboda a cikin annazum mutum zai buƙatu zuwa ga kawo wasu ibarat waɗanda suke mu'akkada saboda waka shi ta tafiyan da yake so amma annathiru kaga akwai ƙarin bayani da sharhi da faɗaɗa zance a cikinsa wanda ba a samu a cikin annazum amma dai sauƙin har da daɗin saurare babu shakka annazumu ya fi annathir amma fa'idantarwa faɗaɗa bayani fito da abu a fili warkarwa daga yunwar ƙishin ruwan wato ainihin rashin sani zuwa ga ainihin sani annathiru ya fi annazumu babu ko shakka sai ke cewa famin huna na zamto li aqida to daga nan ne fa ni ma sai na ainihin tsara wata aqida ta li din nan wanda suka ce zai iya yiwuwa ya zamanto isti'ara ne ko istibdal ne daga minni sai ce li an gane minni yani sadiratun minni ko kuma ya zamanto li yana nufin nazamtuha li ajli nafsi ya waƙe saboda karan kan shi ne wa ghairuhu tab'un lahu kenan wanda zai amfana da ita biyo bayan duk zai iya dauka to ina rera wannan aqida urjuza wadda take da rajaz ne aka yi ta ba da wata ainihin wato wani bahar ne ya lizumta ma kanshi ba rajazi ne zai yi ba wata kafiya zai dauka guda daya ba rajazi ne zai iya yiwa ta fara da wata kafiya ta kare da wata daban ga wannan baitin ya kare da kafin wannan da dalin wannan da sa'un wannan da alif wannan da ra'un ga sunan ma kun gane ku wajiza takaitacciya ce mufida kuma mai fa'idantarwa ce zai ce a to ya yabo kasida shi ya yabo aikin shi a to in bai ma hakan ba ba za ka natsu ka fahimci ilimin da ke cikinta ba in babu alfahari yaban abin da kai ba laifi ba ne ko ka yabi kanka a ba a wani bugiri wanda ya kasance yaban zai amfanar da al'umma kamar yadda annabi sallama da yaga ana guduwa a yakin Hunain yace ana annabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib kaga ai sai suka yi ta dawowa annabi bai gudu ba ya za a yi su su gudu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nazamtuha fi silkiha muqaddima na rera wannan manzuma wanda a cikin tsarinta as-silku anan isti'ara asalin silku zare da ake gwama wani abu a kan shi ko na ɗinki ko kuma kamar abin da ake sa na carbi ko wani abu makamancin haka don ya kame to nan asilku nan isti'ara ce amma da yana nufin nazum tsarin wannan waƙen a cikinsa akwai muqaddima wadda ita ce muke ciki wa sitta abuwabin kazaka khatima da kuma babuka guda shida waɗanda kuma bayan su akwai khatima duk da muqaddimar za ta zama guda biyu akwai wata a gabanmu wasamtuha bidurratil mudiyya akwai nuska sammaituha bidurratil mudiyya kuma babu wani bambanci tsakani a gurin ma'ana kuma wazanin duka bai karye ba wasamtuha alwasmu wal alama na wato ainihin yi mata alama zai iya ɗaukan ma'anar shi ma sa suna alwasmu bi ma'ana al'unwan na mata unwani ko na sanya mata suna bidurratil mudiyya da cewa diamond ne wanda ya kasance mai haske ma'adani mai tsada mai ɗaukan ido fi aqdi ahli alfirqatil mardiyya dangane da aqida ta ma'abota wato ainihin tafarki yardajje wanda Allah ya yarda da su sune ahlus sunna wal jamaa al firqatu annajiya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta taquma as-sa'a wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa la tazalu ta'ifatun min ummati ala al haqqi mansura wanda suke samun taimako daga Allah subhanahu wa ta'ala ba saboda yawansu ko ƙarfinsu ba sai saboda gaskiyarsu da aƙidarsu Allah yake kare su Allah ya sa muna cikinsu to wannan suna da ya sanya ma littafin al'allama ibn uthaymin rahimahullah ya ce wa hadha lismu mutabiqun li musammahu sunan ya dace da abin da aka sanya ma sunan sai ya ce fa inna hadhihi manzumatun wato wannan manzuma da kake gani durratun mudi'a yace fa inna hadhihi almanzumatu durratun mudhi'atun liman qara'aha wa ta'ammalaha to ta zamanto ma'adani ne mai haske ga wanda ya karanta ya lura da ita li anna fiha fawaida kathiratan fima yata'allaqu bil aqida ala i'tiqadi dhi sadad alhambali yayi ta yace akan aqida ta wannan wanda yake kan daidai a aqida wanda yake alhambali shine al-imam ahmad ibn hanbal imami ahli al-haqqi dhil qadri al-ali wanda yake jagora ne na ma'abota gaskiya ma'abocin daraja madaukakiya wannan duka ba yana nufin wato ala al-itlaq ba sai dai bin nisbati li ghayrihi fi zamanihi fa huwa a'la minhu darajatan mimma azhara Allah subhanahu wa ta'ala ala yadayhi min ad-difa'i an sunnati al-mutahhara wanda ya ba sunna kariya difa' عن السنة والذوب والذب عنها يا بات كاريا قري da ake cewa sunna ta tsayo a lokacin sa da sababin Allah ta'ala ya bashi kafuwa ta inda da a ce yayi koda tawili ne da wasu malaman suka yi da da yawan al'umma sun halaka لأن العيون عليه حينئذ كوا yana kallon me Ahmad zai ce kowa na jiran me Imam Ahmad zai ce shi yasa suke ce mai Imam Ahli Sunnati wal Jama'a habril mala malami ne cikin al'umma almala yani almala almala'u da ma'anar tawaga da jama'a wanda alhabru shine babban malami kamar yanda wato ainihin jam'in shi ahbar daga nan ake cewa ahbarul yahud akan ce hibr ana cewa habr alhabru afsahu min alhibr kama dhakara an-nawawi fi tahdhib al-asma'i wal lughat fardil ula wanda shi kadai ne cikin daukakar sababu wanda ya kai gare shi duka wannan yana nufin muqayyad bi zamanihi fama fama ba'dahu lianna man qablahu a'la darajatan minhu kamar an ka dauki zamanin tabi'i da tabi'ut tabi'ina liannahum fil qurun al mufaddala muna ganewa tayyib rabbani wanda yake kan tafarkin Allah subhanahu wataala ko a ce mai kira zuwa ga Allah ko wanda ya koyi shari'ar Allah shine walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun imami ayati rabbil hija rabb bima'ana sahib rabbil hija yani sahib alhija ma abocin hankali ma hidduja mai goge duhu ya goge bata kenan da bid'a ya rugurguje su ash-shaybani wanga kabila ce ce shaybaniyun wanda yake dan shayban fa innahu imamu ahli al-athari domin shi al-imamu ahmad jagora ne ga ma'abota bin tafarkin athar tafarkin ainihin wato hadisi qala Allahu qala rasuluhu sallallahu alaihi faman naha man hahu fa huwa al-athari duk wanda ya bi tafarkin shi shi ake kira al-athari ma'ana mai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam imamu ahli al-athar ana nufin fi maslakihi tafarkinsa da manhajinsa to shi jagora ne a ci amma ba ana nufin fi makalihi ba ba wai duk abin da ya faɗa shi ne sunna ba a'a abin da ya yi ƙuduri abin da ya yi kira a kan shi ya yi yaƙi a kan shi ya jajirce ya yi haƙuri a kan shi aka dinga azabtar da shi ana jan shi a saman titi an ɗaura shi bayan alfadari ana jan shi cikin kasuwanni ana mai bulala har su ma yake ya farfado a tambaye shi ya ƙara tabbatar da aqida ta sahabbai aqidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da abin da ya shafi alqur'ani cewa kalamullahi laysa makhluq to kaga jagora ne shi a cikin haka faman naha man hahu fa huwa al-athari duk wanda ya bi tafarkin shi shine al-athari wanda yake yufaddilu al-athra ala al-aql yufaddilu an-naqla ala al-aql khilafan li madhhabi wa maslaki al-mubtadi'a fi tasliti al-aql ala an-naqli saqa darihan hallahu sawbur rida saqa darihan hallahu sawbar rida kin wato saqa nan addu'a ce yake ya kawo da siga ta al-madi ma'ana Allah ya shayar da darihan kabarin da ad-darih wal qabr hallahu da al-Imam Ahmad ya sauka a cikin sa halla yani nazala Allah ya shayar da kabarin da al-Imam Ahmad ya sauka a ciki saubar rida ruwa na yardarsa as-saubu da as-sayyib shine al-matar anan isti'ara ce yana nufin rahmar Allah wal afwi ya shayar da shi yafiya wal ghufrani da ainihin gafararsa ma najmun ada in dai har tauraro zai haska mana in dai duniya tana nan Allah ya ci gaba da kai haske da rahmarsa da ainihin wato gafarar shi da yafiye shi zuwa kabarin al-Imam Ahmad ba shi kadai ba wa hallahu wa sa'iral a'immati manazilar ridwani a'lal jannati Allah ya saukar da shi hallahu yani ahallahu anzalahu Allah ya saukar da shi da shi da sauran jagorori ba ana nufin al'immatul arba'a kadai ba da su ɗin da malamansu da almajiransu da wanda suka biyo bayansu akan tafarkinsu manazilar ridwani ya saukar da su zuwa ga masaukai na yarda gidaje na samun yardar Allah a'lal jannati alfirdausi kenan amin ya rabbal alamin sai mu bashi haka insha Allah